ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو دايكو دوة محرم ماذا وكر أنت ننكو نعم yau talatin ga wata a nan to amma dai a saudiya yau ɗaya ga wata su dai sun sa na? eh sai yau yau talatin to a ɗau ɗaya in wancan ne ɗaya ga watan muharram in kuma talatin ne to yau talatin a nan to duka dai gaba ɗaya abinda muke fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa kamar yadda jiya mun kai magana ba wani dogon abu bane illa iyaka wasu abubuwa waɗanda suka shafi shekara babu wani abu na musamman da aka ce mutum ya yi illa dai ibra mutum ya rika lura da lokacin da shekara ta ƙare an ci wani dogon zango a rayuwar mutum tun da kwana ɗari uku da sittin maganar abu bane koma da ɗan doriya a shekara daya abun nan ne wani yace ya ibn adam alayka an ta'lam wa ta'taqid anna kullama marra alayka sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun fa alayka an ta'lam wa ta'taqid anna lubnatan min lubnati hayatika qad marrat duk lokacin da ka samu wani kwana daya ya sa'a daya awa daya ma kenan ta wuce ko kuma har ya kai ga an yi kwana daya ko an yi sati daya ko wata daya ko shekara daya to babban abin da mutum zai lura shine wani ginshiki na rayuwarsa ya wuce ba zai dawo har abada to wannan shine babban abin da mutum ya kamata ya lura mutum yana ƙara kwana daya yana barin duniya ne yana yana fuskantar lahira yana ƙara kwana daya yana nisantan yana nisa da duniya yana kusa da lahira har a ce an yi kwanan 300 da wani abu kaga ya nuna an ci dogon zango to balle kuma idan mutum ya auna da shekarunsa mun yi magana wata rana nan cewa wani bawa daga cikin bayin Allah sun haɗu shi da abokinsa sun daɗe ba su haɗu ba yanzu da suka haɗu sun cika shekara 60 dukansu kowa 60 60 yace to yanzu shekara 60 mutum yayi yana tafiya duk wanda ya ci shekara 60 yana tafiya ya kusa isa masauki ya kusa komawa gida in garin sai nufa in garin ya bari ko yayi magana na nisa ba dan kadan ba hawarin suka ce galibi in lami lafiya lau a cikin shekara 60 duk bangaren da mutum ya bi na duniya zai iya kai karshen ta sai ya kewaye duniya cikin shekara 60 in dai ba wani abu ya tsaida shi ba shekara 60 kuma ma in muka diba kun ga kissan zurfannai ne a shekara nawa ya kewaye duniya akai maganan di ya kewaye ta saboda aka mutum abin da zai lura da shi kenan wannan shine mutum ya tsaya ya auna ma kanshi ya yi tunani ya ga yadda za a yi ya zama shekarun nan ba su wuce a banza ba su rayuwa ta ɗan adam kamar yadda wasu suka yi magana malamai cewa suka yi kamar wata ne kamar hilal kamar shi wata ne da zai fito yakan fito ɗan ƙarami ana ganin sa ƙarami ana nan za ka ga ya koma fatu ana nan in ka kalla kuma wata rana za ka ga ya koma ba haske sai ka ga ya ɓace wani ake jira ya fito to kamar haka ɗan adam yake ya taso a haka ƙarami ana na ana tafiya ta koma gida inda aka baro shi yasa magabata ba su wasa da irin waɗannan har Imam Nawawi yake magana yana cewa inna lillahi ibadun futana allaqu dunya wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watanan ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna cewa lalle a ga wasu bayan Allah masu hankali masu tunani tsallaku duniya sun saki duniya gaba ɗaya sun yi watsi da ita sun tsaya sun kalli duniyan nan sai suka sake ta suka ji tsoron fitina nazaru fiha sun lura da duniyan nan sosai sun kalle ta falamma alimu yayin da suka gano annaha laysat watanan li hayyin ba wurin zama bane na dindindin ga duk wani mai rai wata rana labudda a batta ja'aluha lujjatan sai suka sanya ta ta zama kaman wayin rafi kaman teku suka sa wa takhadhu salihal a'mal fiha sukuna suka ɗauki kyawawan ayyukansu shine jirgin da za su tsallaka kawai ciki duniyan ta koma kamar rafi abinda za a hau a tsallaka shine kyawawan ayyuka an ce allailu wan nahar matiyatan dare da ranan nan da muke gani muga dare yazo rana ta zo yini yazo rana ta zo yini yazo su ai ta juyawa suna tafiyan nan ba abin za su ke tafiya ba matiyatan kaman abun hawa ne wanda mai hankali zai iya taka cikin yini ka hau ka taka ga mi kai cikin dare ka taka ka ga mi kai kamar abun hawa ne da zaka hau ya kai ka wani wuri fa asinu sayra bihima ilallahi ta'ala to mutum yayi kokarin ya kyautata tafiya da su zuwa ga Allah kada ka zama dan duniya kawai a wannan dare da ranan nan da yini to mutum ya tsaya ya rika kallon abin da ya aikata a ciki ko da yaushe ba dole ne a ce sai shekara ta yi ka kullum ya kamata mutum ya makansa muhasaba tsaya ya auna ya ga ayyukan da aka yi wanda yana daga cikin abubuwan da suke muhimmai to ba sai shekara ta kare ba ka yi abubuwa guda shida ka sa su a ranka ko da yaushe farko tuba mutum ya zama yana tuba ko da yaushe ba sai shekara ta kare ba kullum mutum ya zama mai tuba janan muka yi magana cewa babu babban zunubi in dai akwai tuba akwai istighfari babu karamin zunubi in dai mutum ya dage yana ta yi baya tuba ba karami bane zai zama babba ya fito ko saboda haka mutum zai ta kokari yayi ta tuba ko da yaushe mutum yana yi yana tuba mun faɗi ran nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yace Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya mutum ya yawaita waɗannan ko da yaushe wannan shine tuba sannan muhasaba mutum ko da yaushe ya rika tsayawa yana lissafi balle har an cinye shekara daya a yini ma ya kamata mutum ya muhasaba ya diba ya gami ya aikata yanzu yau inda daga safiya zuwa yanzu na mutu menene wani babban abu da zan kawo wanda zai burge ni a wurin Allah wanda zan iya jin daɗi da shi in aka ce na aikata shi daga safiya zuwa yamma mun karanta na a cikin littafin tarbiyya cewa akwai wanda aka ce yayi aiki yayi ayyuka yayi ayyuka wanda ko da za a ce mashi yanzu zo ka tafi lahira to ba sauran abin da zai tuno wanda zai kara aikata wanda bai yi ba saboda aiki da yi to da ni da kai da mai saurare me muka yi inda a ce a kaddara yau ne tafiya saboda haka mutum ya makan shi wannan muhasaba ku duba dai amirul mu'mini yana daga cikin wanda aka masa bishara da aljanna amma shi ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku muhasaba kafin ai maku wazinu a'malakum ku auna ayyukanku qabla an tuzanu kafin a auna maku wa ta'arradu wa tazayyanu lil ardi al akbar sannan kowa ya shirye kwalliya dan ranan da za a je binciken ran da za a je a kayatan a wancan Abdul Mahshar gaban Allah kowa ya shirin yanda zai je wurin wa tazayyanu lil ardi al akbar kowa ya shirin wannan yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranan da za a gifta kowa ba wani abu da zai boyi wurin Allah tabaraka wataala yana yi makan shi fada ya tahihi ya Umar ga kanan laqad kunta ariyan tar'a al-ghanam da can kai kuntu kake makiyayi kana kiyan dabbobinka ba komai fa azzaka Allah bil islam Allah tabaraka wataala ya daga ka da wannan musulunci لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله عذابا شديدا lallai ka ji tsoron Allah ya Umar ko kuma Allah tabaraka wataala ya ma azaba azaba mai tsanani saboda haka dole ne mutum ya tsaya ya rika kallon waɗannan abubuwan dan adam ya kamata mutum ya sani kamar yadda muka sha maganan nan ittihazul fursa yana daga cikin babban abin da ake so mai hankali ya rika lura da shi saboda haka kaga kenan sai mutum yayi muraqaba shi wancan ga ga tuba ga muhasaba ga muraqaba mutum ko da yaushe rika tunanin Allah tabaraka wataala bai yana tsaron shi yana kallon shi me zai aikata to in mutum yana wannan tunanin ko sai ya samu dama duk sadda ya ga wata daman da zai samu ya samu kusanta zuwa ga Allah tabaraka wataala sai ya kokari yayi wannan ya tsaya ya ta tunani yayi aikin da yake ganin cewa zai sha kamar ya tuno wancan hadisin da mun sha magana akan shi istanim min khamsin qabla khamsin mutun ya ciri ba abu biyar kafin biyar mutun ya ciri ban shababaka qabla haramin ƙuruciyar mutum kafin tsufa mai mutum zai yi yanzu da yake da ƙarfi sannan bayan haka nan kuma mutum ya yi hataka qabla satmi mutum ya ci moriyan lafiya kafin rashin lafiya sannan faraga qabla shughli mutum ya amfani da daman shi kafin rashin dama shine ittiyazul fursa ga dama ka samu kai amfani da ita sannan zai naka qabla faqri mutum ya amfani da wadata shi kafin rashin wadata ya zo talauci sannan bayan haka nan hayataka qabla mauti mutum ya kokari ya ga abin da ya aikata marayuwarsa kafin mutuwa ta zo waɗannan abubuwan guda biyar su ne abin da mutum zai zo ya abin nan ba saboda haka dole ne mutum ya yi wannan wani yana magana ya laita shi'ri ai ma qaddamtu fi sanati al-madiya yana tsayawa ya tunani ya ce kai tona yaya ma ina tunani menene na aikata shekarar nan da ta wuce ke tsaya kalla ya ga me ya aikata an san dai mutum idan ya tsaya yayi tunani zai ga lalle wasu an faro shekarar nan da su kuma ba gama ta da su ba sun tafi kuma idan ka tsaya ba laifi suka yi ba shi yasa aka ga laifin su yafi na kowa aka kwashe su mu aka ban mu mu kuma ba wata da'a muka yi wanda aka kalli da'a mu ta fita kowa ta dalilin haka aka jale ni saboda haka mutum ya san wannan abu ne yakinan aqlima mutum ya sani yana tabbaci muna da tabbacin wasu yanzu cikin shekaran nan sun mutu ba sa nan to kuma gashi za a fuskanci sabuwa ba mu sani ba ko muna daga cikin wanda za mu gan karshen ta ko kuma tun a farkon ta ko a tsakiyar ta ko za a ga karshen wannan ilimi ne wanda Allah shi kada ya san shi babu wani wanda ya san wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala to me zamu yi a cikin waɗannan lokutan mutum ya muraqaba sannan mutum ya mu'aqaba mu'aqaban nan mutum yayi tunani kullun wannan ba sai shekara kawai dai muna faɗin shine saboda munasaban shekara dai an yi kwana ɗari ku da wani abu mutum yayi makan shi mu'aqaba me ke hana mutum yin aikin duk wani abu da zai hana ka bin Allah tabaraka wataala ko wani wuri ne ko zama ko hi mutum ya tsaya ya gano kan shi ya gano wannan abin da yayi mutum ya zama shine wani aqaba kamar yadda muke maganan waɗannan aqaba din shi ne zama mutum wani stumbling block ko obstacle da ya tare mutum bai yi abun nan ba mutum ya san yadda zai canza wannan tsarin iftar aka ji ko saboda haka mutum zai tsaya kalli waɗannan abubuwa ya auna ya gani ya za a yi da su sannan bayan nan mutum ya yi mujahada mujahadan nan mutum ya yi kokari ya ƙara in ka gano yanzu wannan shekarar nan da ta wuce ka yi kokari to wannan sabuwan min babi aula da haka ake gane bayan Allah haka aka yi su su bayan Allah kullun goben su tafi jiya kullun goben su tafi jiya kullun goben su tafi tafi jiya to in dai mutum ya sa ma kanshi kullun zai rika kokari goben shi tafi jiya wajen ayyuka ayyuka ko Hausa bata fito ba ko gobe tafi jiya ko yawa goben shi tafi jiya kamar yanzu yau mutum ya auna duk aikin da kai na alkhairi gobe sai ka dora akan na yau to gobe tafi jiya ba wai wajen duniya ba fa a wajen neman lahira ya zama kullun goben nan ta jiya mallam baka kawai zaka magana gobe ta fi yau ko gobe ta fi yau ya fi ko eh eh goben shi ta fi jiya ya fi yayi nisa to gobe ta fi yau shi ya fi ko to ai haka a gane a haka ne eh eh kullun ya zama haka amma jiya ma ba wanda aka wuto bace to gobe ba mai bi mata bace yau yau ya fi gobe eh yau ya fi jiya in ba eh gobe ya fi yau to shi kenan a gane dai magana alhamdulillah yadda ya fi sauki ya gane shi aka fi so sau da haka mutum ya ta'auna wannan ya ta'auna wannan kullum ya zama na akwai sabon abu in shekara ce ta tsare ka auna ta ga lallai shekaran nan kai wasu abubuwa wannan shekaran kuma bi idinillahi ta'ala ka sha alwashi shine mu'ahada gubunan mujahada na karshen kenan mu'ahada sai ka alkawari to wannan kuwa zaka abun nan ka kara a can kai mujahada yanzu kuma kai alkawarin cewa insha Allah wannan shekaran da za shiga sai kai kokari abinda ba kai ba a can sai kai anan to idan mutum yana yin waɗannan abubuwa ko a wuni yake yi ko a sati yake yi ko a shekara yake yi ko a wata yake yi ko a shekara yake yi ana sa ran masu waɗannan abun za su tsira a lahira bi idin Allah ta'ala amma mutum ya zaman shi haka nan bai tunanin manufa ku duba fa koda yanzu a duniyance duk mutanen da suke da kamfani mutum yana da kamfani ko suna da joint venture ko suna da wani abu ko suna da wani abu suna da financial year wanda za a zo a zo a daddala dukiyar nan a ga an ci riba ko faduwa ake ko me ake yi sai an dai duba a gani in ma capital base ne ake so a ƙara yanzu an ci riba ana so a ƙara capital dan ana ganin akwai wasu abubuwan da rashin capital ya hana a yi su da akwai enough kuɗi da an yi su yanzu ba a yi ba a yi tunanin su shareholders su ƙaro kuɗi a ƙara saboda ya wani abu za a zauna a yi meeting kai banda nan ma bayan suna mitin so yaushe lokaci lokaci an zauna an yi hadda retreat suke yi in shekara ta kare a zauna kira kowa ce za a yi retreat ko a zauna a sassake a jujjuya a kakkalli abubuwan da za a yi tun a duniya ana haka in ba da aula mutum yi wannan dan kan sha lahira ga financial statement mutum zai zo ji a ce to shikenan a kawo a je an so an so financial statement a analyzing business din nan da aka yi an ci riba ko an ci babun nan ba har a kai karshe a ce a yi abin da suke ce ma P&L profit and loss account a zauna a yi a daddale an ci riba ko ba a ci riba ba a raba kuma abin da aka ci riban in ma za a sa duk dai wannan su suka san da za su abin da dai nake so ana assessing business din nan a auna shi kanshi a auna yayi shekara ɗaya ko yayi shekara kaza a auna har ma sai an sa financial ya yadda ko yaushe in ya zagayo za a zauna a yi wannan abu to amma mutum ya ci shekara 60 shi bai ba lokacin da zai zauna ya ga shekara 60 din nan da aka bashi me yayi a ciki me aka samo a ciki wace riba aka ci wace faduwa aka a ciki mutum bai sai ya shiga kabari sannan ya gano ya fadi kuma faran nan nan ne maganan kabarin nan na ce babban abin da ni yake ƙara bani tsoro game da shiga kabari mutum fa zai shiga kabarin nan kana shiga ana gama rufe ka kana jin magana yan uwanka mai ma addu'a kana ji mai ma ma mummunan magana wanda ke cewa ma ya huta da kai duk dai komi kana ji kuma wanda ka san shi in yi magana kana ganewa kana jin wannan maganan suna aje kan nan sun juyo suna takawa kana jin sawun su ma suna takawa kana jin motsin su da maganganun da suke yi da sawun su da suke takawa kana cikin ji mala'ikun nan za su shigo cikin kabarin nan kuma a wannan lokacin daga shigowar su mutum zai gane yayi daidai ko bai daidai ba ta yanayin shigowarsu kawai mutum zai gane shi wani bangare yake daga yadda mala'ikun suka zo wurin mutum mutum zai gane yake kana cikin jin motsin nan ba za a ce ka fito ba balle ka gyara ka gane kai ba daidai ba ba a fitowa har abada balle a gyara yanzu yanzu nan ka rabu da duniya ka rabu da ƴan uwanka kana ma jin takon su kana ma jin maganar su kuma yanzu yanzu nan za a gane an yi daidai ko ba daidai ba kuma ba za a saki gyarawa ba ba za a ba mutum dama ya fito ya ce to tunda ka gane fito gyara na sha ba dalibai misali wannan ko dalibi yanzu yau ka kalla wanda ya dalibta in dai mutum yana so ya shiga jarabawa a makaranta musamman jarabawa karshe sai ka zo ka tuno ka tuno ga wannan tambaya ka karanta abun ka san shi ka iya amma yanzu ka tuno ka tuno ka rubuta ba kai ba har ka gaji dai ka tashi ka mika masa takarda kana fitowa kofin jarabawan ka tuno ya kaji kana fitowa kofin ka fito kofin hall din nan ka riga sun aji takardai sun aje ka sa hannu ka gama kuma ka fito kofin hall din ka tuna ya kake ji zaka koma ka ce su baka ka gyara ka lallashe su su mai doma da wannan takardan sai da in yanzu sun dace yadda ka ga dama amma dai da kam bai in ma ka je kai masa wannan magana ma za su ce baka ma da hankali da dai yanzu abu ya lalace tun da yau wani ya turo man ga invigilator suna nushin juna shi da yaro student a cikin jar an kama shi yana sata amsa shi kuma ya abun nan saboda haka suka dingi dirkar juna shi da wannan kaga ai katon magidanci ne ya je waye tun da yana ta dirkan suna ta shirgar juna shi da shi da invigilator ya dauki invigilator ya ka ya tunu nushi in kaga ba ta kashin da aka yi wa dan kadan bane yaro wai mai rubuta waye yana dirka invigilator an kama shi na zata ansa to da ka ba ta kashi suka yi suka wargaza ajin gaba daya aka yi ta nushi yadda ka san shago a cikin dambe haka suka dinga fiskar dambe shi da yara ko kowa haikan da dambe to kaga wannan shi in wannan ne to ta abu komai ya lalace saboda haka babu yadda za a yi da abubuwa mutum wannan dai maganar lahira saboda haka in shekarar nan ta zo mutum ya tsaya ya yi abin nan ba laisal imanu bit tamanni wala bit tahalli imani ba wai mutum ya rika fadi da baki bane ko ya rika guri walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal dole ne abin da ya tabbata a zuciya ne aiki ya gazganta to wannan kullun shi mutum zai rika kallo ya tsaya ya kalli bayan Allah mutum ya shekara 60 ya zauna ya kalli shekaran na hatib bin asam ko shekara 60 ya tsaya ya gani yayi shekara 60 ya fashe da ihu yace yanzu a shekara 60 din nan kwanan shi dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar karanci to ko da laifi ɗaya ɗaya yake a rana yanzu laifinsa ya kai haka ya yi ƙara kawai ya mutu aka za ka ce ya albishirin wanda tsoron zunubinsa ya kashe shi ba inda ya faɗa sai cikin firdausi kuma mun karanta abdullahi dan masaud abdullahi bin abbas duk da sun yi magana kan hadisin maganganu da yawa amma dai an ce lokacin da aka za ka sa shi cikin kabari ana gama rufe shi shi kawai sai da aka ji sauti yayi sama yana cewa ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati to auna mu a ina ne za mu samu kanmu akwai wanda ya zo musulunta yana jin qur'ani bai san me ake cewa qur'ani ba yana sauraren karatun ramidi yaji in yazo wannan wurin ya ayyatu hannafsul mutmain sai fashe da kuka irji'i yayi ta kuka sai kuka shi sai ya samu qur'ani yana ji sai ce kai wurin nan fa ko na abu da ake fadi wurin na ko na abu da aka yi nemi ma'anan abin da ake cewa wurin dalilin musulunta shi kenan to ya musulunta sai ce shi kullum abin da ke sa shi kuka yanzu shi ya musulunta iyayen shi ba su musulunta ba to shi kan shi zai shiga cikin waɗanda za a ce masu haka ballanta na iyayen shi kuma da basu musulunta ba ya za a yi shi kullum bakin cikin sa kenan kaga yana da hadab yana da damuwa ga wannan ya musulunta yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah aka ce kai yanzu menene kake so a rayuwarka da Allah zai ma shi kake so yanzu kai bayan ka musulunta yace so yake yi Allah ya azurta shi maman shi da baban shi su ma su zama cikin masu cewa la ilaha illallah to mu da muke ciki an haife mu a ciki me muka yi na kallon wannan abun a yinin mu ko a satin mu ko a shekaran mu ko a kaza mu gane wannan babbar kyautar da Allah tabaraka wa ta'ala yi mana kawai mutane mun zama munhamikun kawai maganan bakin cikin mu duka gaba ɗaya mutum ya koma bakin cikin sa bakin cikin duniya ce da bai samu ba baya kallon ni'iman da Allah ya masa ta wannan ni'ima addini bayan ko duk abin da mutum ya samu a duniyar nan in babu wannan babban ni'iman ta addini sunan shi bai samu komai ba idan ku aka same ta duk wahalar da aka sha a wannan gidan aka gama aka je wannan ni'iman nan har Allah ya sa an aikatar da ita yadda ya cancanta to mutum ya manta ma da abin da ya taba fuskanta na damuwa Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa malamai sun yi magana da yawa akan wasu abubuwan da ake yi idan shekara ta zo mu musulunci bai zo da waɗannan ba ko da gaishe gaishen nan da ake mutane su tura maka text ce barka da sabuwar shekara barka da wane ne kai tai kamar yadda ake barka da juma'a bar gaskiya bai inganta ba alamai sun yi ta magana akan su wannan wasu abubuwa ne da aka kirkiro kawai na bata ma mutane lokaci da abun nan dinsu ko kuma ma har ai bukin sabuwar shekara cewa saboda an shiga sabuwar kalanda ta musulunci ko ai wani abu ba zo mana da wannan ba mu abin da aka zo mana da shi in kana so kai wani abu na bauta to bana go muharram a muje mun yi maganar nan an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da azumi ya fi kyau a yi bayan na ramadan ya ce shine a cikin wannan watan da kuke cewa muharram haka mutum ya ga dama tun farko yana iya ya dauka ya ce iya inda Allah ya sa sai dai ba zai cika wata guda gaba daya ba ko kuma ya kai in ya kai tasu'a da ashura yi in ya ga dama ya hada ya ayyamul bayt yayi ya ta roƙon Allah alkhairin duniya da lahira ba a keɓe shi dan sai addu'a sai cikin nan ba ko tuba sai cikin nan ba ko yaushe mutum zai waɗannan ana neman yi waɗannan ina fata an gane sau da an tambayi na ga abin nan wani abin nan na fauzani fauzani ana tambaye shi game da waɗannan irin abubuwan cewa mutane kan yi bukukuwa ko su yi wani zama na musamman ko wannan aike aike sako-sako da ake ta turawa na sabon shekara ko juma'a ko abin nan ba ya ce duka waɗannan abubuwa suna daga cikin bidiyoyi waɗanda bai kamata musulmi su rika yin su su musulmi kullum suna yin abu ne da dalili idan akwai dalili a yi in babu dalili a bari shine zama lafiya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu na'am to mu koma inda muke cikin wancan abin da muke magana jiya muna magana akan aqabat ko waɗanda shedan yake bi ya abun nan din su al-aqabatu sadisa ta shida ai ta biyar da kamata mai ko ko ta shida ta shida ko al-aqabatu sadisa ta shida shine aqabatu al-a'mal al-marjuha al-mafdula min at-ta'ati akan sanya mu mutum shi ma ya zama ya samu matsala ta inda shaidan zai kama mutum sai ya sanya mutum ya rika yin abubuwa waɗanda su aka rinjaya ko kuma waɗanda aka fi sai ya koma yana yin waɗanda aka fi bai yi waɗanda suka fin ba ina fata an gane ga wannan abu shine rajihi shine babban da aka rinjaya ya kamata mutum ya aikata shi sai ya koma ya rika aikata marjo wanda aka rinjaya wanda ba a yadda da shi ba sosai shi ya yi ko ga wannan abu ga babba ga karami in an yi babban shine mafifici in an yi karamin ma shi ma to ya dan ya an samu shi sai ya yin babban ya ce ai in ma mun yi wannan ya isa ko ya na zauna nan ya isa in ne haka ya isa to wannan shi ma matsala ce ta shekan da zai samu mutum tun yana yin waɗannan har ya koma ya kiyin masu wanda ya kamata na sha ba da misalin nan ga ɗalibai kai ne ka je za a yi jarabawa ta ƙarshe dakta kun ba su jarabawa ƙarshe kawai wannan tambaya har da compulsory question number one ka ce wannan is kowa yi shi wannan da ya zo ya duba ya duba ya ga akwai haza wurin shiga yi tun daga nan ya saba kin yin attempting wannan ma tun da wani lokaci ma in kuka ba da tambayan ba ta kuke ta kuke attempt all questions ko kai attempting to kowane ko shirme za ka yi kaɗan taɓo shin nan su gani amma wannan an ce sai ka yi dole ka ki taɓa shi ko rubuta sunan shi question one ba kai ba wannan examiner sai sai ya jima da ba sai ya jima sosai sai a shi wannan gaba wato shi bai ma zama aji kenan dole mai zama aji sai ya san wannan tambayar ne ya kamata a ce ta wannan ya nuna ma dama bai zama ma aji saboda haka tun daga nan to sai zo ga wannan wanda aka ce dole a yi maki talatin wannan ashirin da biyar wannan ashirin wannan sha biyar wannan goma wannan biyar waɗannan ɗai ɗai ɗai ɗai rabi biyu biyu biyu biyu biyu biyu ya ƙi yin duka waɗannan ya koma ya ta yin biyu biyu biyu mai biyu biyu biyu biyun can kuma ya ɓata lokaci a wurin ya cinye lokacin har aka fara cewa saura minti ashirin fa a gama jarabawa da wancan na dolan da waɗannan manya-manyan masu ashirin da biyar da talatin ko ɗaya bai ba zai ci jarabawa ya su jaraba a zo a ga jaraba na ya ci sai dai irin ta yanzu ne amma dai ta da ba zai ci ba irin ta yanzu ne wanda dama mutum ya zan bai iya ba dama ya fita ya jira mai jaraba ya fito ci a ina zan same ka a ina ka same radda ka da aji to kaga wannan abun nan ne misali ko aka ba saboda yan makaranta to wannan shi shedan yake ma mutane a wajen ayyukan lahira sai ya zo ya raba mutum da muhimmin abu yayi ta yin waɗanda ba muhimmai ba ko da akwai su ga shari'a amma ba su ne muhimman ba sai ya zama bai da ko ɗaya cikin muhimmai sai waɗannan yan ƙanana ƙarshen ta ma daga nan ya hana masa ba kwata kwata ma bai yi ba ma na'am sai eh gaskiya abin da ya kamata mun karanta wannan abin da ya kamata yi karatun nan yafi dan shine ma dalilin da ya rabo da shi daga gida ita zai iya yin ko bayan ya zanna an gama karatun daga baya ya yota haka aka wadi cikin ibanatul akam na wannan sharhin bulugul marami sai an ka shigo ka tarar da ana ta karatu ana abin nan in ka zo nemi kawai wuri ka zauna dan na za ta dauke wa mutane nafila ce za ka yi wannan karatun ya kuma ma ai mun karanta din da cikin wancan wani ya tashi yana ta nafilan wani bai yi ba yake ce mashi kaga ka samu ka fahimci matsala guda ɗaya ta fi kai nafila ko raka'a nawa ce yana nan cikin wancan littafin da muke karanta to wannan shine dama daga nan din shi dan ke kawo mutum ga marjo ga raja sai ya sa mutum ya ta marjo ko kuma ga wanda yake shi kuma afdal mutum ya koma ya riƙe al-mafdul wanda an fi shi sai zai koma fa amarahu biha wa hassanaha fi ainihi sai ya umarce shi da wannan din ko marjo ko mafdul din ya kawata mai shi ya hana shi wadancan wa zayyana halahu ya kawata masa ba nan makaranta ba Imam Shafi'i da yazo gidan Imam Ahmad ko akai magana cewa bai yi sallan dare ba muta dalibai suka zo suka ce su sun ga Imam Shafi'i da yazo gidan Imam Ahmad farko dai an bashi abinci ya cinye duka sannan na biyu aya suka kwano na biyu gashi bai nafila ba da daddare na uku sannan kuma gashi yayi alwallashi da yayi sallar asuba bai saki alwalla ba sun ga gashi nan yayi sai ya tashi kawai ana tashi kuma shi zai ja shi ya ja ma sallah to haka suna tambayar Imam Muhammad shi kuma yana girma malamin sai ya ce a ku bari wannan tambaya malam yau shi zai mai karatu in ya zo karatu sai ku tambaye aka zo ko suka tambaya ya ce to akwai sirri cikin waɗannan abubuwa abinci dai da suka ga ya cinye saboda yana da yaƙini imam ahmad baya cin haram abincin gidansa halal ne to cin halal yana ƙara buɗa mutum makwakwalwa kuma ai mun karanta can wajen Usman bin Affan da lokacin da Abdurrahman bin Auf zai ba duniya ko da yayi wasiya a ba sahabban da suka je Badar sahabban manzon Allah digajigai ga su ga kudaden da za a ba su Usman bin Affan ya aika shi ni ma an so man nawa aka ce har da kai kai ma kana bukata kana da kudi yace a kudin Abdurrahman akwai sirri a ciki saboda halal ne tsantsa ina so in ci ni ma daga ciki in aje su ma ya rika ci na musamman saboda na san ta za su taimake ni to saboda haka wannan ya ce saboda haka ya san imamu ahmad bai cin wannan jagwalgwalon don haka zai buɗe kwakwalwa wannan shine sirrin da ya sa ya cinye duka ya ce na biyu an ce baka kiyamun laili ba ya ce eh ai zaman da ya yi a wannan wurin kawai yana la'akari da wani hadisi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya ce ya abanu umayr ma fa'alan nughayr annabi yayi ga yaro dan uwan Anas yana da dan tsuntsu tsuntsun ya mutu annabi ya gan shi cikin takure ya ce ya ba umayr ma fa'alan nughayr aka ce a wannan hadisin ya ce sai da yanzu yana tunani ne ya ciro matsala sama da dubu ɗaya akan wannan wannan maganan da annabi ya yi ma wancan yaro saboda haka zaman shi yana tunanin wannan ilimin yana tato abubuwa ya fiye ta nafila ya fito to sannan haka ma suka ittifaki ta daga kwana kana ta sallah gara kwana kana ta karatu kana maraja ka dan samu dan takaitaccen abun nan ko jabari da wuturi kai amma sauran lokutan kai ta karan kai ta binciken abin da zai zama na ilmi yafi daraja akan waɗannan akan aita na filfilin in ko zaka yi hada duka to hobi ha wani amma saboda haka wannan shikenan sai na menene wa na ƙarshe ka yi sallah to da alwallahi yace to alwallashi ta isha'i da yayi tana nan bai kwanta ba bai bacci ba bata kare ba bai abin da zai kare alwalla ba dan me zai matsa mutane yace sai an nemo mai ruwa alwalla ba ya san alwallashi tana nan basu ma san a lokacin yayi wajen shekara 40 yana alwa yana sallan sallan isha'in asuba da alwalla isha'in ba to mun kwana ya to wannan da ga mutane wani shi yaji zai ce to ai shi bai kariya ne ba wai ta wada ta ga ko dalibi ya tashi imamu dukkan sun shahara abu hanifa yayi aka imamu shafi yayi aka ga su da duka imamu malik yayi bai wasa ba ta karawa da labari sai ko da kai ta ga ba ibnu qasim kai wannan da kake gani ka zo shekara 40 kina yana yana yin sallah azubai da alwalai ta isha'i kai ka zo kana bacci tun yanzu kana yaro ta kwala mai duka tashi wanda ka zo wurin shi shi har ya kai masallaci yanzu kai ka zo kana bacci nan kuma shi yanzu shekara 40 kenan yana alwa yana sallah asuba dalolin shi ta yi ta yi wani matashi ya je ya faɗi a masallacin unguwarsu haba da tije ko suka taso wasa kai wannan ƙarya mun mun taɓa jinta ba saboda zanni ba na to kuma wannan ita matsalan ta ma imam ko yaran madina sun san haka shine abin da Falil Usaimin ya faɗi cikin wadan shi yace wannan matsalan ta Imam Malik yana yin wannan sallan nan da wannan ko yaran Madina sun san wannan ba wai sai ma malami wanda za a ce ya ci har ya gano cewa Imam Malik yana yana shekara 40 da wannan abu kan matsala ibnu musayyib ne a ce ma shekara 40 bai kake wani ba masallaci sai dai ta liman shekara 40 to matsala ce mashhura an san ta ma to kowa ya sani ba an faɗi na to kaji to shi to kaji ganin tsari to duba da aka zo yi ma Abu Hanifa wanka shi kuma da zai mutu menene mai wani zo kai faɗi ba sai dai didda da wannan bai ce sani na yau shekara kaza kana azumi shekara kaza baka baka bacci rabon ka da bacci kai ga sunan dai ba ma nan za mu je ba to don haka an ji abu kawai abun nan babba ne waɗannan bayan Allah sun yi abubuwan da za ba mutane mamaki fauka tasawwur insan da haka wani abun ma mutum ya ji shi ya gagare sai dauka kawai ƙarya ne tunda shi ba zai iya ba kwata kwata ba ba zai buyi mu iya ba وحسنها وزينها له ليشغله بها عما هو أفضل منها ya dauke masa hankali amma huwa afdal minha sai dauke masa hankali ya maida shi zuwa ga abin da yafi wannan akwai namanta akwai dan uwa yanzu nan Alhaji Haruna babaji ya riga ya zo nan aka kira shi aka ce biye shi ta faɗi a takare kuma abin nan babba ce ba yarinya bace a falo yace ta ta faɗi ta yanke jiki ta faɗi har ta kare ana ganin abin nan mai yanzu sun kira shi ne kuka ga ya fita da sauri haka ya tafi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ta lafiya Allah sauƙaƙe kage da rayuwa take yanzu za ka rabu da mutum lafiya lau kage ya baro su lafiya lau yanzu ya zo nan daga nan aka kira shi ba ma samu ya shiga ta wata hanya aka yi aka kira aka gaya mai aka ta gaya mai yanzu da yake ta faɗi a takari takari hannu shi ne tafi da ya gani muna fata Allah ya ba ta lafiya to waɗannan kenan saboda haka shi shaidan ɗin nan sai ya kwaɗaitar da wannan wajen abin nan ne ina ne ma wannan liyashghalahu biha amma huwa afdalu minha saboda ya shagaltar da shi ga abin da yafi wannan wa azamu kasban wa ribhan da wanda ya fi girma wajen ya aikata ko ya samu cin nasara wajen riba ya ci nasara a kan shi sai ya ɗauke shi daga wannan wa shagalahu bil mafduli an al fadil sai ya shagaltar da shi ga wanda aka fi akan wanda ya fi ga wanda ya fi sai ya ɗauke mai hankali yayi wanda aka fi ya rika yin karami ya ɗau karami ya babbabba kenan ko wa bil marjuhi an al rajah sannan ya ɗauke ga wanda aka rinjaya sai ya sa shi ya ta aikata wanda aka rinjayar ya bar wanda ya rinjaya din ga wannan shine babba ko shine sama shi aka rinjayar da yafi karfi sai koma ya rika yin karami fa inna ja min hadhihi al-aqaba ay ay bi bi fiqh al-amal wa maratibiha inda Allah idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan bawa ya kubuta daga wannan talalan ko daga wannan da baibayin da fiqh al-amal ji cewa ya gano yadda ayyuka suke da darajar su wa maratibiha inda Allah da matsayinsu a wurin Allah wa manaziliha fil fadli ya gano matsayinsu a falala da darajarsu lam yabqa hunaka aqaba yatlubuha yatlubu alaiha siwa wahida la budda minha to daga nan ne sai ya fara ba abin da ya rage yanzu shekan ya turfafi mutum kaga ya sha wadancan na farko ya sha na biyu ya sha na uku ya sha na hudu ya sha na biyar ya sha ya kubuta a wannan ta shida ma daga nan shedan sai ya durfafe shi da shi da rundunarsa a mataki na bakwai wanda ba makawa wannan fadan sai an kai ya rayuwar mutum sai dai wata rana Allah ya taimake shi ya sunkule wata rana dan taba shi wata ran ya zame wata rana a taba shi wata rana ya zame fadan a dinga fada har dai Allah ya sa mutum ya tsira muna fata Allah ya sa mu tsira wayal aqaba asaya ita ce wannan talala ko wannan dabaibayi ko tarnaki na bakwai menene shi shine taslitu jundahu alaihi bi anwa'il adha shine sai tattaro jama'ansa shi shedan din sai ya tattaro jama'ansa ko ƴaƴansa ko yaransa ma'aikatansa ana iya samun su cikin mutane da kuma ƴan uwansu dan aljanu a bi anwa'i al'adha da nau'uka na cutarwa fi ka cutar da mutum bil yadi in mutum ne ka dage kana bauta ya su doke ka ko su kulle ka ko su duk ma za a iya yi wa bil lisan haka nan da harshe ma sai ya cutar da kai da harshe a gaya ma maganganu a yi ma kaza a ce kaza a ce wani ya ce kaza wani ma karya zai dauko ya yanka kawai sai kayi ya ce kayi kaza duk wannan wannan kada ya damu mutum kawai ka ci gaba da aikin ka wannan fadan ba zai kare ba bata lokaci ne ma ka tsaya kana sauraron wannan dan zai hana ka inda zaka to ka rubu da shi kawai wal qalbu ala hasbi martabati su wajen zuciya kuma a ki mutum a rika jin haushi hasada da masifan haushinka ka rasa abin da ya sa ma suke jin haushin wannan dole zai faru to wannan shi ala hasbi martabatihi fil khair gurgudan matsayin mutum na alkhairi a wannan lokacin in ka aikata alkhairi da yawa to zaka samu kuma wanda za su yi fada da kai da yawa shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabawa su suka fi kowa samun jarabawa saboda su suka fi kowa kusa da Allah to dole gurgurdan imanin su gurgurdan kuma jarabawa da zai ta biyo baya ta ce masa jarabawa da mutanen da suke kira da shedanun da suke kira koma wa da ne yi fa kullama alat martabatuhu duk lokacin da matsayinka ya karu a wannan bautan da kake kana bauta ajlaba alaihi aladu bi khaylihi wa rijlihi nan ne take sai abokin gaba ya kara kai mutum farmaki sai ya jawo abokan fadansa su zo akan abun hawa da wanda za su zo kasa su rugo su ta fada wa zahara alaihi bi jundihi yazo yayi kokari yayi mai fito na fito da wannan rundunar sa wanda za su fada wa sallata alaihi hizbuhu wa lahu bi anwa'i tasliti yayi kokari ya dora ma ya sa wannan mai bautan ya jawo rundunar sa da mutanen sa su zo su ta kokarin sai sun murkushe mutum ta kowace hanya wa hadhihi al-aqaba ku saurara ku ji wannan ya jama'a wannan wannan talal ko wannan tarnakin la hilatahu fi takhallus minha babu yadda za a yi mutum a ce ya kubuta daga shi kwata kwata ba zai yi ba abadan wannan za a yi kai ne har zuwa mutuwa fa innahu kullama jadda domin lokacin da mutum ya dage fil istiqamati wad da'wa ila Allah lokacin da mutum ya dage ya doge ya cije akan ya tsaya kawai abin da yake so shine ya samu karbuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ja mutane zuwa ga yanda za a karbu wurin Allah tabaraka wa ta'ala to jaddal adu fi igra'i sufaha bihi to shi ko wannan abokin gaba zai yi iya kokarin sa wajen rudan wawaye game da wannan mutumin su nuna cewa abin da ake ma shirme ne to wannan kullun za a yi yin haka na haka kai ka jira ci gaba da tafiya kawai wannan ka san labudda min tun mutumin da bawan Allah ne ku duba bayan Allah mun karanta da yawa duk wanda ya dage yayi ta kira zuwa ga Allah tabaraka wataala to fa shedan din nan ba zai bace ba mabi abokan yan uwan shi wannan na shedanul insu wal jin ba za su kyale shi ba za su yi kokari su ja wawaye shi ta nuna wa wawaye abin da ake shirme ne ba komai bane to wannan fadan bai karewa wa igra'u sufa'a aidihi wallahu almusta'an wa alaihi tuklan Allah tabaraka ta'ala shine mai bada taimako shi muke neman taimako a gare shi kuma shine abun dogaro wannan magana dukkan ta an ciro ta ne cikin littafin Ibn al-Qayyim wanda ake cewa Madarijus Salikin Ibn al-Qayyim juz'i na 1 shafi na 222 zuwa 226 ga mai irin bugun da malamin amfani da shi wannan ya fito go al-matlabu thalith madakhil al-ma'asi hanyoyin da ake shiga so zunubin ke bi ta ina ne sai dan ke bi ya shigo a zaman nan zunubi hanyoyin da wato zunubai ke bi su shigo mashigan zunuban da sabo ta ina ake bi a yi sabon da abun nan dinsu lallai shedan akwai a wannan zunubi akwai hanyoyin da ake amfani da su ta inda yake bi ta nan ne in an same su aka sake su to shedan zai bi ta nan wurin ya ja mutum sai ya kai shi ya baro awwalan annafsul ammara farko shine rai dabi'an wannan ran ita rai asalin dabi'arta a batta haka nan ba ta komi rai ba a sa ta ba a hana ta tafi son haka rai baya son umarni bai son hani dabi'atan haka ran dan adam yake bai so a umurce shi a ce yi bai so a ce bari kawai abin da yake so yayi duk abin da ya ji ya so yana so na ganin dama in yana so ran shi ya so yayi yayi abin da yake so in yana so ya ƙi ya ƙi abin da ake son ran ya ƙi auna ka gani ɗan takaitaccen abu za ka lura da mutane yanzu da za a ce yanzu kun ganin mamu da yawa ko a ce mu fita yanzu lokaci ɗaya za mu yi alwala a ce to abi layi a ɗairu ruwa a buta wani sai ya yanke layin ya ce da Allah da Allah dan yi ma hakuri ni bari ni a matsani ke zan shiga bayi ne saboda ya yanke layin shi ya samu abun nan to auna ko gidan mai ka gani mutum hattin kaho yake da alfarma in ana layi shi yazo gidan mai ya yanke mutane a mai alfarma shi yazo ya tsunguro mota ta zuba mai ya sauri ya bakkowa wurin sai awa ainin gidan mai hawawa ne mutum aini in dai naje gidan mai duk sai tsaddan naje bayan ko in ana wahalan man nan wani kwana ma yayi a gidan man to auna in kai ne shi ai ma haka ya zaka ji to saboda haka haka ga mutane dabi'atan ba a son tsari mu ba mu saba da layi ba ba mu saba da a zo wani abu a ce ayi to kai taho daga kai sai wani daga kai sai wani ina ba mu da wannan tarbiyyar mu na to kuma kaji ka ka baro mana fa kuma to to shi shi ma ko to to za ka gani an gano kowa ne nan to to shi to me dan za a sa wannan abu kuma ga mutane ka tara ala sa wasu in ba a so ka so asu me za ka je wurin zuwa sai ka dawo ka kai zaman ka gida ba ko a sa wannan yan danje ko a gwada a ce abun nan ne ko ma an gwada ba a ce bace ka ba in ba ka ji baka da lafiya ba daga dai ka ta ba su wuce ba to me da mari mai mai sama in ba ka so kawai kai zaman ka gida mana ba shikenan mutun da ka je wurin ka je kuma za a sa ma ita mai matsala ko a sa ma wannan abun kawai sakar ne ba a gama kuma ma suna dariya su suna ma ana ma annashi ba wani abu mai mai wani damuwa da an ce a saba wannan abu ba ba fa daure ka za wurin ba ba duka za a yi ma bayan an gano kuma me ma gani illa sai sun ga da abu sai kai gaskiya ba ka da lafiya sosai kakka shiga ko ba shi bane matsala to me na marin mutum kawai ka dauki daga an ce kawai za a sama abu a gwada kawai ka samu mai sawan ka kife shi da mari saboda me muna zalunci ba ga ma in baka so ka ji zuwa wurin ba me na mare shi ko ma ka mare shi a inda yake ka dubi fa yadda mutum zai dauki wai hannun sai kifa ku duba faran nan nan muka yi maganan wani daga cikin bayin Allah malan sai da ya zo mutuwa bayan yayi shekaru nawa a raye yake gaya ma ɗansa ya ce kaga waɗannan hannuwan nan da ka gani ya ce eh ya ce tun da suke ban taba taba su na doki wani ba har yau zan koma wurin Allah shi dan inda an taba dukan shi ba sai ya ce sai fa ni amma kawai daga za a sama wannan dan abun gwada temperature kawai ka tashi ka kifi mutum da mari tarbiya islamiyya ce babu kwata kwata na gama mutane sun riga sun zama wani abu daban sai dai wanda Allah ya zaba amma irin yanda muke fushi da yanda muke yin abu na na na, na ta'addanci akan yan uwanmu gaskiya da gadara wannan mummunan banna ce ba dabi'an musulmi ba ce na tawa ku labari nan fa wata rana a bypass na zo zan wuce da azumi ba ma wani abu ba da cikin azumi malam mutane suka tashi daidai wajen dutsen man nan kun san yawanci in yamma tai wannan wurin saboda yutan na da tsawo sai an kai can wajen asfalaye to wanda suka fito ta wajen kasuwar bacci ta wajen dutsen man nan sai su ta yankowa wanwe suna kauri masu mashin ne masu wane ne suka zo sai Allah ya sa sun yanko da yawa shi kuma ga wani mai mota ya kwaso itace wata wata mota ta fi pick up din babba da irin ta tsakatsakin nan ya kwaso itace zai wuce ya dan sauka gefe saboda sun cinkushe nan sun cinkushe nan sai ya sauka gefe ya raba kawawu ya raba kawawu aka kawo daidai wajen masallacin nan malam sai suka ga ya kare suka ce ai ka kare mu kaza kaza ya ce to ai kan hannuna nike malam mutanen nan suka fara zage shi suka fara zage kai wasu sai suka kafa mashin din suka suka sauko ah na so kowa ya sun fara bugan mai mota suna kai mai bugu shi yana da kwalba a cikin abun nan din mota sai daga kwalban nan haba malam kaga mutanen nan da suka sai suka hawo motar nan suka kwaso itatuwan nan na suka ta duka shi gabana ba labari na ji ba ina gani wallahi sai suka dauki itatuwan nan suka dauko suka ta duka mutumin nan to ka duba fa irin wannan haba haba ya kamata musulmi ya zama mai tausayi mai sanin hurumin dan uwansa amma dan ka zo kawai wuri an gwada ai gara ka juya ka ce kai ni ba zan shigo ba ma kai tafiyar ka na taba gani lokacin cansar da aka yi wannan bama baman nan da suka ta tashi wata rana mun yi sallah a baifa sai muka ce aka ce muna da daurin aure kuma za mu je unguwar ma'azu muka je masallacin unguwar ma'azu kawai wasu mutane guda hudu sai na gan sun tawo masallaci wannan abin da za a sa ce tsit wannan garat ne ko wane ne sunan shi wannan ake sa lokacin nan malam da suka zo suka ga za ta ana sa mutane wannan abin shiga masallaci suka ce su sun fara sallar juma'a suka ki zuwa suka koma gida wallahi alazim ta suka sun fara sallar juma'a ta baya masallaci a ce sai an sama wannan wannan abu an gwada ka suka koma to wa suka yi ma wannan hauka ne rashin tunani ne sai ya kamata ya tsaya ya kalli abubuwa ya kalli maslahan da ke ciki ai ba kai kace ai haka ba abu ne ya zo an zo haka ake yi shi kenan tun haka ake mai matsala ko gano akai baka da lafiyar ma ba shi kenan ba sai akai ka wurin magani ba shi kenan ba na amma kawai ka zo mutum daga an sama wannan abu ka cima mutane mutum mari ba daidai bane sai ta hurumin mutum ne ba daidai bane tarbiya na sha gaya mana malai in kana kallon mu da tukin mu da abin da muke dukkan muna saba ma ka'ida kana tafiya a hanya za ka ga mutum kana ganin girman sa malam ga yutan can wai sai biyo wanwe karshen ta dalilin biyo wanwe din nan ya buge wani ko kai ka fada cikin wani wuri ko ku karo ko kuma danjan nan a tsaye da mutum kawai shi yazo sai ya wuce wani lokaci kai din in ka tsaya ma wani a bayan ka yana gani fa tsaye da ku sai kai ma hon in ka dan matsa ka ba shi wuri sai ga ya wuce kawai wasu ta bin shi ana ta wuce to in kai ka wuce wani ya wuto koran na NDA da aka yi irin haka wani da ya wuce ba hannun shi bane an bada ko ka tsaya kaga kaman ba wanda ya taho ba dai suna jira ko hannun shi bane malam wannan da ya yanko wani ya yanko shi ma da aka yi koli da shi to kuma kwanaki na tashi daga nan ma can unguwar dotan ciki ma wani mai mashin da ya shigo ya sullo da gudu a wannan da aka dauke shi ko motsa bai ba to me ka menene to sauri yanzu mutumin da yana sauri da shi yasa ya biyo wanwe kuma an an dauke shi daga nan ya isa makabarta sauri ya ya haifi nawa ka jama mutane ko ma wata rana matsalan ta zo bata tsaya kan mutum da ya bashi ya zama kayi din ta tsaya har ta shafi wasu dalilin wanwe bana manta wata rana wani dacci da malam ya rasu dacci da Allah ya ji kansa wallahi iyalinsa ta dawo daga makaranta za ta tsallako titi a bypass da wani mai mashin ya zo ya ɗauke ta akan abin nan ɗin nan sai da sai karaya biyu nan take kuma ga ta tsohuwa saboda ya biyo wani ita ta rabe da ta duba nan ta gaba kowa ta tsallaka shi mai mashin ya biyo ya biyo ta inda bata duba ba wani ya ɗauke ta ka duba mace ba ma bin ka'idoji za a sa ka'ida waɗannan masalihul mursala ake ce musu ba wai abu bane in an zo an yi maganan wannan an sa mutum zai cewa ina nassi ina aya ina hadisi ba su masalihul mursala ne abin da ga maslaha ne ga al'umma aka sa aka je mutum ba zai zo kawai yayi yanda ga dama ba sai babban lashi kawai sai yadda aka yi sai shi ba zai ba zai ba wata rana zai jawo kan shi matsala ya jawo ma wasu ma Allah tsare mu to kaga dai ka jawo mana wannan har ya jawo mana lokacin mu mun tafi المطالب الثالث شيني النفس الأمارة يدخل عليها الشيطان وعوانه شيطان يكن شجا إرن وانا ري بركتاتا دشيد مبيان وجنوده درندنس من مرادها أما تإند أكجر الناس shi shaitan yakan bi da shi da mabiyansa da ma'aikatansa su lura da me suka ga mutum yana so idan suka ga nan wa mahabubatiha wa shawatiha da abubuwan da ran ke so da ke kauna suna sha'awa فإذا صارت النفس الأمارة مع الشيطان وجنوده idan ya kasance rai al'amaran nan wanda kullum sabo take tunani suka yi ittifaki da shaitan da rundunarsa a malaku sitta ta tsohurin ya dukuluna minha alal qalbi to sai su samu hanyoyi kaba wato sai su samu wani abin nan ba me ma sarar kaf abin nan eh mashigi amma akwai yaran da aka fi faɗin shi da shi yafi abin nan eh ai gona a ya boda ai boda turanci ne yawa kafa dai sai su samu wata kafa ta yadda ta nan za su shigo idan aka zo ko kofar nan sai suka samu wannan kofofi guda shida sai su ta shigo mutum ta nan wurin su ta halaka mutum ta wannan wurin sai su samu waɗannan sugur sai da kuluna minha alal qalbi ta yadda za su shiga zuciya lisariha su bata zuciyan sa mata banna sa mata mummunan tunani sa mata shakka su sa duk ma abin da za su sa هذه الثغرات على النحو الآتي waɗannan kafofin ga sunan waɗanda shaitan kan bi ta nan idan ya buɗo ya samu ya gano abin da mutum ya fi so ta nan sai ya bi ta nan wurin ya shiga shi da ma'aikatansa su dagwagwala mutum na farko dai sagaru layini ido kallo kenan mutum ya dinga kallon haram wa ya aluna nazaraha tafarrujan ai wa talahiyan la'tibaran sai ya zama kawai mutum ya sanya su sanya idan mutum kawai ya zama mutum kawai da kallon idanun na nasa kullum shine mu abun nan ba yana jin daɗi da su yana ruda baya lura da komi talakiya ko yaushe yana zama cikin lahu yana cikin kaza abun nan bai ba ruwan shi da tunanin su samu idan ne ya zama ita ce makafa abin da za su bi ta nan su sa shi ba ruwan shi da kallon abun nan sai haram ya ta kallon haram tunda sun gano idan abin da yake jin daɗi kenan shi yasa za ku ga kallo yana daga cikin abin da za a yi magana kan shi yana daga cikin kafar kallo da ke sa mutum daga wannan zuwa wannan nazaratun fa kalamun ay fa tabassumun fa kalamun sannan kuma me fa mau'idun fa liqa'u da an fara daga nazara ne kallo sai murmushi sai magana sai mau'id sai haduwa so sai dena daga nan sai banna shikenan an samu babban abin nan sun zo daga sigarul ain sun shiga ta nan sai kenan ko sai sagarul uzun kunne kuma mutum ya ta jin kaɗe kaɗe yana jin wake wake har ma wasu su koma su ce kiɗin ma ba komi ma aji ai kuma ha a cikin masallaci ma fa yadkhuluna ma'aha al-batil sai su bi ta kunnuwan mutum su rika sa yana jin abin da ba daidai ba su hana alkhairi ya shiga wa yamna'una dukhul al-haqq su hana gaskiya shiga kunne in ana ga mai gaskiya ba zai ci ba amma in ƙarya ce ita dama ita ma neman ta mutum yake kamar yadda yanzu ku duba cikin bututun nan mutane su kwashi komi a cikin bututu komi mutum ya gani ba a tantance ba wanda ma aka tantance ba mutum ya ji mutum ya fito ya maganganu kawai mutane su dauka su sa a cikin bututun shi ta kuma yadawa ko ba tabbas bane dole ya zama da gaske to kaga wannan shine abun nan to ko kuma kada kada da waje waje ma kada kada da waje waje ya zama an fi son su ma fiye da abin da za a ji na Qur'ani ko abin da ya kama da shi to kunnuwa idan suka saba da jin wannan kada kada da wake wake to da wuya kuma alkhairi ya zo su saurare ko sun ji ma nan da nan da sun ji za su dauke kansu daga wurin su sauri su bar wurin saboda ga abin da kunne ya saba da shi sai na uku sagarul lisan hadisi shi kuma ya ta faɗin abubuwa ba tare da la'akari ba za a zo a sharhin waɗannan kamar yadda za ku gani nan gaba kamar yadda ibn al-qayyim ya magana fa yajruna alayhi min al-kalam ma yadurruhu wa la yanfa'uhu sai su gudanar masa akan harshe sai koma duk maganan da mutum zai yi sai ya rika faɗin maganan da cutuwa ma zai yi ba wanda za ta yi mai amfani ba za ka ga mutum ya yi shekaru da yawa waƙoƙi in yana yi ya iya ta mamman shata ya iya ta ɗan ƙwairo ya iya ta ɗan anace ya iya ta wane ne hatta wannan na mata ma mai wace ce ya iya ta mai toge mai wace ce mai amada mai wane ne duk ya iya ya iya ta ɗan maraya ya iya ta haruna uji ya iya ta wa duk in ya ga dama yana aiki zai yi wannan ya ya gama ya ajiye wannan zai wannan ya gama ya ajiye wannan zai wannan ya gama ya ajiye wannan amma bai iya karanta fatiha da kyau ko bai damu ba in ka ce mai yayi tasbihi ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim fadi sai ce ina harshe ya riga ya lankwashe kuka ta bata shi ƙarya ne kuka mai dai kuka ma magani ce sai kuka ta bata shi da ƙarya bai ya sallama ba sallama ce salamu alaikum an zo daura aure ma shine wali a ce to kai ne wane ne ina wakilin ango ina waliyin amarya duk su taso su zo su zauna gaban liman a ce to yanzu ku yi sallama ku yi ku yi siga ku yi aure shi abun nan ba moliyin ango ce salamu alaikum ni ne eh ko mama ce ni ne waliyin ango a ce a a ba kai ne waliyi ba kai wakili ne ai mijin baban amarya shine waliyi wai kai sai to shikenan yanzu sai ka zo ka nemi abun nan ka ce to salamu alaikum malam mun zo neman iri mun zo neman iri iya ba a gaya mai ma ya faɗi wallahi bai iya ku duba nan na sani na nan su tamballa kafin wani in an zo daurin aure wani lokaci limamin har sai ya gaya ma mutum abin da zai faɗi ya faɗi mai ya maimaita ma wallahi bai ya maimaita ba saboda kwakwalwa ta riga ta lalace duk sai shirman banza ke cikinta a ce faɗi ka ce ni ne ya maimaita wannan magana amma da zuwa aka za a yi wata magana ta duniya ta so ko gaban wane ne zai iya tashi ya jawabi amma yanzu wannan a masallaci dama da sun shigo masallaci sun zo wurin tsoro zai iya magana sai sai salamu alaikum to a dawo kuma waliyin amarya to waliyin amarya shi ma ya dawo ya ce salamu alaikum irin da kuka nema an baku ni ne uban amarya airi iri da aka nema an baku shi ma salama da eh eh shikenan gama shikenan liman yayi yin duniyar nan ya koya masa yadda za su wadi to shikenan wani shi da yaje ma shi shi professor wani shi ya ga professor da yace to shi zai azaba za aure aka ce to professor sai kai shi ga ce shi ni ni me shi ga yace a kai ga dai dubu talatin ni ai komi kawai gaba ni ta kai zo a sha amarya yi amarya kawai ka ce zo a sa shi zai sha amarya zai zai siga idan zama ta siga to ka gani da kuma in ka zo duk yadda mutum ya wannan karatun ya zo mutum ya yi karatun shi ya gama ya zama profesa amma bai iya komi na qur'ani ba bai san komi na hadisi ba in ka ce bai jahili ku shari'a hakotin koli koli yace ya za a yi yana profesa ce mai jahili to a bangaren da ka sani ka sani amma a addinin da kake ciki sai da in fita za ka yi baka san shi ba to baka jahilce shi ba duk abin da baka san shi ba ai ka jahilce to sai ce sam saboda me a matsayin shi za ce mai jahili eh ga dukkan nan wani rana ya tashi ya zo ga doktoci ya oyi shi ce masa jahili haka ta bala'i da shi a wadatta kamar ka kai irin wannan magana ya ma za ka kai rike kai irin wannan magana mu shawiyan mu zama doktoci sannan ka zo ka ce mana jahilai kuma ga shi fa abin da aka yi masa magana din ba su san shi ba qur'an rika kokari kuna karanta Qur'ani ku iya zaka ta ina su zo ba za su yadda ba sun iya karatu wai su sun je a wajen to da sun yi na addinin ba shikenan ba sai su ma duk a hada duka biyu kaga duka biyu kenan ko ina ya sani ta amma mutum in kai ɗaya ba kai ɗaya ba ka jahilci wanda ba kai ba to amma wancan shi da aka ce shi ga ya kasa amma bai damu ba bai san ma sigan ba to to da haka shi shedan zai zo wannan harshen nan sai zama kawai mutum ya iya magana akan abin da ba zai amfane ba amma yayi abin da zai amfane guda ɗaya ma ba zai yi ba ku diba nan da muka yi maganan cewa ka samu tasbihi guda ɗaya subhanallah wa bihamdihi ko subhanallahi alazim ko la hawla wala waɗannan ka same su a cikin littafin ka ranar kiyama guda ɗaya ma a ce an ya fi maka duk duniya da abin da ke cikin duniya subhanallahi ko walhamdulillah a cikin sahifati ahadikum yawmal qiyama a cikin takaddar ɗayan ku a ranar kiyama ta fi masa duniya da abin da ke cikin duniya muka karanta in kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai da shi ka dasa wata abin nan a cikin aljanna ko aiko da kayan da shan amma mutum sai ya wuni bai yi tarzihin nan ya kai goma ba salatin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ko ɗaya bai yi ba ayyuka qur'ani bai karanta ko aya goma ba amma mutum ya wuni hayaniya yana ta mazajin mutane tun da safe a dauko wannan a gama a dauko wannan a zazzage a dauko wannan a zazzage a dauko wannan a zazzage har da qarrafi ma da zur kaulin zur abinda wani kawai zai je jiyo ƙarya ne ina za a rike shi ina jiyo labarin ma bai sani ba sai zo ya haɗa ma mutane su kuma mutane su zauna su ta tattauna su yau kaza ne an ya faru yau kaza ya faru dukan aka ji ranar kiyama mutum abu ya zama masa wasifa ka zo kana ganin mutum kai kana ganin ka fi shi nan ka zo duk ka kyakke ka shi ka je kwashe ma ladar da ka ci wuya ka tara shi kuma gashi nan ya tsallaka kai baka tsallaka ba akwai masifar da ta wuce wannan harshe ne ke jawo wannan za mu yi magana a kai shi wa yamna'unahu mimma yanfa'uhu sai su hana mutum ya aikata ko ya faɗi duk wani abu da zai mai amfani ba zai yi ba yanzu a ce mutum ya tashi tun da safe malam bai karanta ko aya goma ta Qur'ani ba bai yi tasbihi ba bai yi salatin annabi ba ko daya wannan karama asara ce na hudu sigarul fan sai baki kuma shi kuma abin da za a sa wanda za a dauka a sama bakin nan da aka ware baki da harshe dan kwana aikinsa harshe magana baki cin abinci to sai su biyo ta baki bayan sun ba harshe wa yadkhuluna ma'ahu ila al-batn anwa' al-muharramat sai su koma ta bakin nan su dinga sa mutun yana zuba abubuwan da duk haram ne ya kwatsa ya taci kayan mutane yayi taci yayi taci yayi taci bai damu ba ya tara kaza ya kwashe kayan mutane ya kwashe jama'a abun nan bai zuba ciki in ya samu kanshi a wani matsayi to shikenan sai ya kwashe dukiyar jama'a da yawa shi kadai ya tattara su kuma babban wawanci ya dauka ya kai ajiya wurin da in yaje an sowa su ce ba za su bace ba sai dai su gutsuran mai kuma wani ma shi ma ƙara kaiwa ni a sani na na taɓa wannan misalin nan ko yaro ne in ana ba shi abu ya baka ajiya ya zo an saka hana shi gobe in ya samu ba zai nufo ka ba sai ni wani wuri ya ɓoye ko ya je ɗakin sai ya samu wani wuri ko ɓoyen abun nan ya bugu kuwa yi zai ɓoyen wurin da ana gani amma shi yana ganin ya ɓoye amma dai ya fi akan ya baka balle abin da yake so ne tunda yaro shi abin da yafi kusa da shi a lokacin yana yaro abin da yafi so kai kana ganin abu babba yanzu zaka ga kuɗi dauri wurin ka yaro ga kuɗi ya taba ma ya ji kuɗi aljihu in ka ce me kake so sai ma sai ce chocolate kaga shi sai da chocolate din shi ka ya ya baka yace ga abun nan aje min ka an saka aje in ya dawo nan jima so yake yace ina ajiya ta ka ce gashi amma ya ga ya baka so ɗaya ya dawo ina ajiya ta ka ce babu ya ƙara dawowa gobe ya ƙara baka ina ajiya ta kace babu gobe ya ansa kace kan aje ma sai haka da kafada ko bai ansa da baki ba zai za ku da kafada yaki to mu kalli mutanen mu wannan da ke ta su ne elite wayayyu mutum ya kwashi dukiyar al'umma ya kai boyo wata ƙasa ya aje kuma in ya je an za su hana shi duka sai dai ka gutsuran mai kuma sai ya ga masa abin da zai rinka yanzu da zaka an so me zaka yi in sun yadda da abin su baka in ka ce za ka sai ayaba su ce ka ci ayaba jiya sai dai ka sai lemu kuma in ka sai lemun nan kakka san ma kowa na ma'ana in ka sai lemun nan sai dai ka sha kai kadai amma ba zai yiwu ba jiya ka ci ayaba yau ka ce za ka sai ƙara cin ayaba sai dai ka sha lemu gobe wata rana ma sai su baka abun nan wannan abun da ake mata ke ci agwaluwa kuma ka ta da tsami ka sha ka rutsa ido kayan ka ne kuma da kai ka bauta kai ba ita kake ta ce wallahi yau sai da baka gwalu ba na ma'ana kana sha kana rutsa ido kana sha kana rutsa ido kai da kudin ka mai harifa man arifa na san an gane wata kila haka za su yi ma to kuma gobe wani ma abokin ka elite din shi ma ya dauka kai can wata kila ma kai kai mai hanya ma zuwa wurin ku kai to to wannan min fami min alfami ne saboda haka dole ne daga baki kayan ka ɗebi abin da ya fi karfin ka shiga ciki ya fi karfin ka ci ya fi karfin ka sha ya fi karfin ka sutura ya fi sauran nan ya zama surplus ya zama fudul ya zama shirman banza tunda zaka tara su ne a banza ka bar su a banza ka tafi tunda dai an cire gidan da ka zaka zauna an cire abin da zaka ci an cire abin da zaka sha an cire motar da zaka hawa an cire kayan da zaka sa duk sauran nan ba ka cikin waɗannan abu sauran wancan tarin banza mutum yi kuma kwanakin shi yana ta karewa yana ƙara tara kwanaki na karewa yana ƙara tara kwanaki na karewa har aje gaban Allah kuma a bayanin yadda aka samu da yadda aka kashe labudda minha to wannan shine za a yi magana kan wannan sigar ne na shedan da halaka mutum na biyar sigarul yadi wato hannu sai sa hannu fa ya ja'aluna hatta batashu bil batil sai sanya hannu tana kama abin da ba gaskiya ne ko ka doki mutum ko ka daga ka doka ko ka sa hannun ka kwace masa ko ka dauka ko shi ya kwace kana gani ka kara masa karfi ko kai ka kwace ko ka dokai ma ko wata tawaqqafu anil haqqi amma an zo wajen gaskiya ba ta taimako ita hannun a sa hannun a rubuta ko a sa hannun a tabbatar ko a soke amma ba ta tabbatar da gaskiya sai ƙarya shi ma wannan za a gani sau haka za ka ga wani lokaci mutum ya tashi zai wani abu yanzu nan ku kalli wani abu da ya faru kwanaki nan wani dan uwa ba yana ba ni hasar da na je ma na gani ya zo yana da fili ya samu filin nan an bi ka'ida an samu takardu duk da akwai abun nan wani ya zo shi daga daga ma'aikatan ina ne ya zo ya je ya ce ya je ya rubutu a katanga ana yin katanga ya rubutu a jike ce stop kuma da aka ce stop din nan aka tsaya ba zuwa aka yi aka ƙara ba bayan ya ce stop kuma ko sun ce stop suna sa date su sa zuwa lokaci nawa ne za a ga ka ƙara sannan amma da ya ce stop din nan ba ƙara ba ba ai komi ba ya rubuta abin da suke nema muna neman takarda kaza muna neman takarda kaza muna neman takarda duk aka rubuta aka ba mai fili yace an gama duk akwai su za a kawo za a samu a office a kawo amma kafin aka yi din nan ya je dauko yan tato da gora suka zo katangan nan suka bi ta tun daga farko har karshe suka rushe ta wanda sun rushe sama sai da suka bi block din da duk block din da ya kau kan gini yadda suka fasa shi kuma daga baya wanda ba su taba ba kawai wanda aka tara gefe amma duk block din da ya hau kan katangan nan sai da ya sa aka gurguje block banda an rushe katangar ta kai kasa ground level sannan block din da ke jiki aka kwakwade shi aka kakkace yanzu kuma da yan yan kato da gora kai kai magana sai ma duka so wannan artist dogari hannun nan da yayi wannan abun sai yayi ma Allah bayanin abin da yasa yi haka dan ba haka aka sace yi ba ko su masu abun ai yawanci ni da da na sani in suka ce masu stop kaki ka dora sai su bubbur shi sun bubbur ma ta nan sun burma ta can sun burma ta can koko doka an sake sabuwa ce cewa in yazo ya sa sai ya kai ground level hadda block din ya fafashe su ban sani ba ni dai ta ila ya sabuwar doka amma dai da ni yadda na sani haka ake yi in suka ce stop sai ka ƙara baka je ka same su baka kai takardun da ake nema sun da ka'ida ne ka bi ka'ida in za ka yi ginin ka ka bi duk dokar da aka ce shi yasa ni ban yadda da mutum ko fili ko wane ne ko rumfa na sha gaya ma ɗalibai tuntuni cewa ko rumfa ce duk inda aka baka aka ce ka kafa rumfa a wurin nan har za ka yi rumfa a wurin ka tabbatar kana da takaddu irin wanda hukuma ke nema na ka'ida in baka so ka bar musu kayan su amma in kana so ka bi ka'ida menene ake yi a ba mutum ka bi ka'ida kada ka wani ya zo ya cewa zai ma alfarma wai wani ta gefe ta gefe ne ma alfarma radda wanda radda bai nan fa amma in takarda ce takarda ta tsaya matsayin komi duk ko gwamnati ta zo tana bukatar wannan wurin in ta ga kana da takarda wadda ka cancanta to za ta iya musanya ma wani ko ta biya ka wannan da ta taba ma ai ana yi mun gani kuma aikace a mutum kawai zai zo samu wani wuri ya kafa shago ya yi katon wuri ko yanzu haka na ga wasu wuri da aka rushe ba an rushe an zo kuma wani ya je shi yayi wurin wanke mota wurin ya kafa rumfa ya gyara ya to shine na tambaye kai ya ce oh yanzu wannan da yayi wannan wurin nan to yanzu ya ƙara koma ne hukuma ta bashi shi bayan an rusa wani an tada shi daga wurin kai ka je kai wurin wanke mota ka sa tamfu ka kafa rumfa ka kafa komi takarda mutun ya je mallaka gwamnati ta bashi hakka ga an tada wani kai ka zo ka wuri ko baka da komi sai da ka tada ka kuma ka je masallaci ka ci a kunut sai da ta kama ka eh to mutum ya ji wannan karatun dan me zai tsaya ai wani wani bai san office din su bane eh to me za ka ansa wurin nan ko ina rubuce yake ga kasur da kasanta ga rubutunta dan ga lan ansa zai kasanta ko ina kasanta ko wata na ko shekara nawa zaka in kana neman abu ka je ka nema bisa ka'ida a baka da ka'ida in ana biyan ka za ka biya duk abin da ake yi ka yi ka tabbatar kana da takardu in baka gane ba ka samu ma lauya wanda ya tabbatar abin da aka baka na gaske ne ko nawa ne ka kashe in kana so ka biya radda duk aka taba ma wannan abun gwamnati da ta zo dama abin da za ta nema ka hau takardunta ana ba da takardan nan kuwa insha Allah za ta ko an an shi ma za a biya ka ba ma ka wani abu za ka zo kawai ka je ka kaskanci wuri ka zauna cin gari na gaya wa ɗalibai tuntuni kafin a san wannan abin sai da na gaya ma mutane wallahi ba wai murna nike da abin da ya faru ba amma dai na gaya ma mutane kaga lokacin kasuwar bacci da aka yi ta wannan rigimar sai da wata rana muna karatu aka ce ai ga abin da aka ce aka ce ga kanan wannan kana ji na ce hukuma ta fi ƙarfin ka kai indibi kar ka zo ka ce hukuma za ta ce za ta yi abu ka ce ba zai yi ba in Allah ne ya hana wannan na yadda amma ka ce wai ba za a iya ba kai ba zai yi ba ƙarya ne ba daidai bane haka mutum yi wannan gangancin na ce ku yi ka'ida ku bi ka'idar da aka ce a yi na zo na gaya ma waɗannan na gefe gefen nan nan inda suke kasuwan nan ɗaya kasuwan wannan ya suna wannan ƙarama na ce masu kun ga waccan kasuwar da gwamnati ta yi kuka ki zuwa ka tabbatar tana da shago wurin wata rana za ta zo ta ce da tsiya sai kun shiga cikin can in kun ci kuma to ta sayan da za ta yi da mutane to mutane suka zama suna ganin kaman wasa kaga yanzu gashi nan wani yanzu ko ɗaya bai da ita can ɗin babu nan ɗin ma babu in kuma an zo an kawo sai ka kawo takarda duka takardun nan duk wata takarda da gwamnati za ta baka karance ta daga farko har karshe in baka iya baka sa wanda ya iya karance ma ita ba yadda za a gwamnati ta yadda ta implicating kanta a zo wata rana shari'a a ce ita ce bata da gaskiya ba zai yi ba saboda ai lauyoyi ke shirya maka ke shirya yadda za a yi haka kawai ake abun nan in ta baka rumfa za ta ce a bayan rumfan wannan property fa koyaushe na gwamnati ne duk da gwamnati ke da bukata tana da ikon ta kwace ka yadda da haka to kuma ta zo ta ce tana son abin da kace a to fili ma in za ta baka sa CFO idan ka zo zaka gani an ce 99 years ko in ba kuma a cikin 99 years din nan duk sadda wani abu ya zo na na abun nan din gwamnati in gwamnati na da wani interest interest din gwamnati yafi interest din individual kai kadai haka in ta zo naka yayi superseding naka zaka kwace to amma in kana da wannan ka'ida in ta kwace sai ta ji tausan ka ta canza ma wani in ba inda za ta baka wani ta ce ai ma riba a kimanta abun a biya ka in aka yi sa'a ma wata kila wajen kiman har kai ka ce ga gobe da titi
gare da suke wajen riga sace wani da aka yi dan ombarin
ya ce shi wallahi sai ce gobe da titi da yana da dan gidan shi ko aka baka ba shi bile gobe ya je kada sai ta ta ciki ya kada sai wani ko ya rage saura ya ce kai bu da ba kara
wanda kawai samu wai da komi shi kawai kowa wannan lafiya ce a tsine to ba ruwan mu da wannan ba ka da gaskiya da kai kaje ka dauka wasu kaya baka ci amma laifin masu ba da hankali wanda sai su zo sai su kuma wakilan gwamnati ne su kuma su yi ƙarya su babu tare ka ba ta yi kwaji tsoron Allah ka san tarar da aka zo ka ba shi na ƙarya radda aka zo ka kwace mashi ko aka yi abu ka cutar da shi sama mutum shi ma kai yadda a yi ƙaryar da shi mana in ka da salawagar eh da suka yi ma su in to yawa mutum ya ɗiri ba ana sani da dokokin ai eh wala da aikin su da suka rusa ba ka ga mutum ya yi tawaye ne an ta ce mashi ya bari yaki wani kasan ya iya rigima haka za ka tarar da suka ce mai tsaya sai ya ce ba za a tsaya ba duk abin da za a yi ko sai je su ƙara kawo kayan aiki ci gaba da dora su zo su kurma su kurma ya zo ya liƙe wurin da aka kurma ya ƙara da dora za ga wannan radda suka dawo komi da iya tsaye to amma dai alayi talib ba magana da muke muna dai magana yadda ce ɗan wannan yadu ne ko hannun da za a yi amfani da shi ai daidai ko ai banna bil batili wa tatawaqqafu anil haqqi na shida sigarur rajul ay ridil kai ridil ne ba rajul ba ridil ne kafa wanda ne kasa kai zagaro ridil hanyar kafafu mutum ya tafi ya tako sai shi dan ya zashe ta mutan mutum ya ta yawo a zuwa gari shi a ce ni kake yace shi bai komi sai yawo ya tafi nan yawon banza ya tafi nan yawon banza sai ana zo ne shi kai ku zo mu zagaya kawai mu bude ido ku bude ido ku yomi ko kaga ana wani abin da ba ruwanka kace bari ka tafi kallo
wani yana iya zuwa yanzu a ce mashi ai za a yi kaza ya tafi ya jira ba sun abun ya awa ɗaya wurin yana jira kafin su zo aikin banza to balle masu kallon kwallo su kuma har su gama ma su faɗa wannan ya doki wannan yanzu da aka gaba ran na aka kada Barcelona aka Barcelona ta faɗi waɗanda aka yi suka yi faɗa suka bugi juna Allah kaɗai sai ya kasu wata rana na taso mun taso muna karatu lokacin a bypass na zo kawai na ga matasa wasu sun yi tibargima a kwata an taru an yawa sun yi dage-dage da ruwan kwata wai an ci wani tim nasu ne suke birgima a kwata saboda an su haushi suna birgima a kwata su suna can kasar su basu ba san ana yi ba wasu ma nisan su har ya kai mu muna dare su suna rana amma saboda wasifar rashin rashin tunani mutum wai ta birgima a kwata saboda wai an ci wanda yake so wasu su zo su zo su ce sun je sun ci kallon kwallo in an ci kwallon nan wani ya fito akwai wanda ya taba fitowa ya je wajen mai shayi ya ba da odan shayi ya ba da dubu talatin ya ce duk wanda ya fito ya yi murnan fatinsa ya ci a zuba mai shayi da kwai kyauta kacanta bai taɓa ba baban shi dubu talatin ba lokaci guda kuma ba su sani ba akwai wanda yanka sa yana murna wai bakam matar shi ta haihu ko wane ne Ronaldo shi bakam ko wai matar shi ta haihu shi ma nan matsiyacin mahaukacin yanka sa wai ana murnan suna sai bakam haihuwar ya shi abu na shi shi ko da ya ce da ma san za a so shi da bai buga kwallo ba ma da ya san ma mutanen da za su so shi da ma ya sani da bai buga kwallo ba da musulmi za su so shi to su ko suna nan gabayen wai suna mai bukin suna har da yan kasa to da ma yan kasan ya ce ya yi sadaka shi ya samu lada wurin Allah dan abu ne ya ce da miskini amma haka nan a banza a banza saboda haka waɗannan su ne sigar na abun nan ɗinsu fa yaj'alunaha ay fa yaj'alunaha tamshi ila al-batil sai su sa kafafun nan ba sa zuwa ko ina sai zuwa gaban na قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى يحكي عن الشيطان كلامه مع جنوده ابن القيم ياي مغنى ينا رويتو من يند الشيطان كي مغنى درندنسا ألوكة وحقهم على الاستيلاء على هذه الصبور يند الشيطان كي قديت درندنسا أكن سامو سمامي وطنن كبوفي ونن كبوفين دا أكي مغنى بدا شدا بنغري شدا to shedan yana jawabi da shi da rundunansa yana masu kirari yanda za su mamaye waɗannan yace farabitu ala hadhihi as-sughur kull al-murabada yace ku mamaye ku dako ku je ku zaman dako akan waɗannan kafofin iya iyawarku iya tsaron da za ku yi ku tsare waɗannan gabobi waɗannan bangarori shidan nan ku yi kokari mata da khaltum minha ila al-qalbi biyan da kuka samu kuka shiga ta waɗannan kafofin ɗaya biyu ko zuwa shida min sigaril aini aw min sigaril uzni aw min sigaril lisan aw min sigaril fami aw min sigaril yadi aw min sigaril rijl duk ta inda kuka samu kuka mamayi mutum kuka shiga ta nan a fa huwa qatilun asirun to kun gama kashe shi kenan ya zama bawa kun gama kamo shi kasashe ya zama kun samu nasara a kan shi kawai ko dai ya zama kun kashe shi murus kun kamo gidanku kun kawo kun daure ko kuma ya zama biyu ma murus kurmus nan kisa can kuma wuta in ba Allah taimakai ya gane ya dawo ba to idan kuka samu wannan kun gama cin nasara qatilun asir aw jarihin muskinun bil jarahat jarahati ko kuma ya zama ko ba ku kashe shi ba to wannan shine wanda bai zama kurmus ba kenan ya zama murus amma ku kashe ku ji masa ku bar shi jina-jina cikin raunukansa ku tafi ku kyale shi in Allah ya taimake shi ya dawo ya warke ya samu yayi askar ko yayi wasu abubuwa daga nan sai ku buta kenan ba zai koma ya cigaba da wancan matsalan ba ina fata an gane to wannan sai fa zo nan sai Salisu ne shine ke da yaya da yawa ko ya kare to to a tsaya da saniyan ina awwalan shine awwalan can ko to ashe daidai ne mun yi awwalan kenan wannan hanyoyin madakhilul ma'asi din ko to wannan da yake nan an yi daya ita ce ta annafs al-ammara yadkhulu alaiha shaytan da shi da wannan to sai su bi ta wannan kafofin guda shida a jikin nafsu kenan a shiga cikin ran kenan ta hanyar kafan ido kunne harshe a baki hannu kafa kafa shida sai su samu su rage walwala mutum Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya tsare mu dan tsarkin sunayensa naktari bi hada sai babu ta'annan saniya نعم وعليكم السلام نعم to Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da shi ta akwai dan wansu da aka yi kinnafi muna fata Allah ya kubutar da shi da shi da sauran ma duka waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabe su muna fata Allah ya kubutar da su da ƙarfin sunayensa muna fata Allah ya ba mu mafita da tsarkin sunayensa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik wala akwai kuma waɗanda ba su da lafiya su ma wasu sun aiko ba su da lafiya sa su cikin da su ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا أنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين